من أحدها مكانا شرقيا الله أكبر فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت عنا يكون لي غلام ولم يمسسني ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادت فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجزء النخلة فهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان عبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المحد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه نعم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
جزاكم الله خيرا التكبير الله يسعدك وأنا وما الأخير الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعرضه لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu girma muna sake jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukaki sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan waje mai albarka ba don komi ba sai don tattaunawa ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci. tare da 'yan uwa masu albarka a daidai kuma wannan lokaci ne albarka muna fata allah maɗaukin sarki ya daɗa saukar da albarka a gare mu malami da ya gabata malam usman allah ya saka mishi da alkhairi allah maɗaukin sarki ya ƙara rayuwarsu albarka da tamu gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki ya karɓa mushi ya kuma saka mushi da abin da ya fi alkhairi kamar yadda muke gani za mu tattauna da harshen hausa to sai dai abinda nake so mu tattauna a kan shi ba wani maudu'i ne na mushi take da suna ga shi kaza ba amma abinda na kira shi da shi shine za mu ɗan takaita bayani game da wani abu da ya faru a wani yaƙi daga cikin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin da ake fama wajen isar da saƙon Allah sannan kuma idan lokaci ya bamu sai mu dibi wani irin darasi ne za mu ɗauka daga cikin wannan yaƙi kafin in shiga a yau muna litinin kenan daren talata 27 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya duk da suna cewa aihuwar annabi isa amma lissafi bai tabbata ba kamar yadda su da kansu suka faɗi cewa sun zauna sun tsara ne ba tare da wani hujja da dalili ba muna fata allah maɗaukin sarki ya mana jagoranci cikin abin da za mu faɗi wannan yaƙi shine yaƙi da aka yi a shekara ta uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine yaƙin uhud domin wannan yaƙi ya ɗauki ba wai kawai yaƙi ne da ya kamata a karantar da mu tarihin mu saurara kawai mu ji ba a abu ne wanda ya kamata mu saurara mu fahimta sannan kuma mu ɗauki darussan da ke cikinsa saboda yaƙi ne da ya kasance mai tarihi saboda kafin a yi wannan yaƙin ya kasance an yi wani yaƙi na farko kafinsa wanda ake ce da shi yaƙin badar da aka yi a shekara ta biyu bayan hijira wannan yakin ya zamanto Allah maɗaukin sarki ya ɗora muminai musulmai waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kafirai Allah ya ba su nasara sun kashe kafirai sun yi nasara a kansu a wannan yakin tare da cewa su kafiran sun limka musulmai a wannan lokacin amma da yake nasara a hannun Allah take sai Allah madaukin sarki ya fifita bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wancan bangare to wannan abun sai ya yi makafiran nan haushi ya ba su haushi suke jin takaicin musulmai tun daga wannan lokacin bayan kare yakin suke shiri sai da suka shekara guda suna shiri akan cewa za su zo su ɗauki mataki su rama abin da aka yi musu ba tare da kuma sun gashiya ba haka suka ci gaba da ɗaukar wannan mataki suka shirya sai da suka tara kusan waɗanda suke sojoji ko mashiya ƙarfi mutanen da za su tafi yaƙi suka tada duka kusan mutum dubu uku wanda za a je a kai yaƙi a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe waɗanda suka yi imani da Allah sannan kuma suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun ƙara shirin su sun yi duk abin da za su yi suka kama hanya za su zo Madina za su tar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadina su yake shi saboda bakin cikin da mutanen Madina suka tusa musu su a Makka sun kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka inda aka haife shi sai suka yi tunanin wani gari ba za su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwatsam sai suka ji Madina sun karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannu biyu biyu sun mutunta shi fiye da yanda ya kamata to wannan haushin yana daga ciki sannan kuma da aka yi yaƙi na farko kuma an kashe musu kusan mutum saba'in wannan duka haushin yana gare su saboda haka suka yi shirin su a sirrance ba tare da 'yan madina sun sani ba sai dai yan uwa mu sani cewa shi addinin musulunci a koda yaushe wayayyen addini ne ba addini ne ba kauye ba kamar yadda wasu suke dauka ana ga cewa wai in kai malami ne ko kai kana karatun addini kamata ya a ganka ga ka kai baka san duniya ba for example ma an za a yi maka wani whatsapp za a bude maka whatsapp ko na maka wancan haka sai ka kira wani ya bude maka a'a addinin musulunci addini ne wayayye da yake tafiya da zamani ba wai addini ne ba kauye ba ashe a lokacin da suke shirye-shiryensu akwai wani da yake a makka daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan leken asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka lokacin da suka fito za su zo madina sai ya samu labari aiko ya ce ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labarin kafin su isa haka ya tada wani ya ba shi wasiƙa ya rubuta mashi risala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau saman doki bai yi kwana sai da ya tafiya kwana uku a doki ya isa garin Madina yana zuwa ya tambaya ina ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gwada mishi ya tafi ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa yace wane ya turo ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji sai yace dakata sai suka kebance to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani Allah ya turo shi cikin mutane waɗanda suke al'ummi kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata mana a cikin suratul jumu'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Huwa lalli ba haka fil ummiyi na Rasula, Allah shi ne wannan wanda ya aiko da manzo a cikin mutane waɗanda suke al'ummi, larabawa waɗanda ake ce musu al'ummi, shi ne malamai suka fassara al'ummi da cewa shi ne mutumin da bai iya rubutu ba, kuma in an rubuta an bashi ya karanta ba zai iya karantawa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin mu'uzin shi. bai iya karatun idan an rubuta ya karanta ba sannan shi kanshi ba zai iya rubutawa ba amma sai gashi ya zo da alkur'ani alkur'ani mai daɗi ga garbadau wanda kaf larabawa suka gagara kwatan zarwa da kwatan kwacin irin wannan alkur'ani ko da aya guda ce suka kasa to iya daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya ba sai ya kira wani ya zo ya karanta wannan wasiƙa cewa ga kafirai sun tunkari madina za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ƙasa a gwiwa ba ya koma ya zauna da sahabbansa ya tambaye su ya ba su shawara ya tambaye su shawara ya gaya musu abin da ke faruwa gashi gashi gashi abin da ke faruwa to abinka da matasa masu hamasa ka san mala idan aka ce matashi kuma gashi mai kargi kuma gashi ya sha sunna kuma gashi an zo an yaƙe su gusi komi ba kawai don sun imani da Allah kuma an yi yaƙin badar ba tare da su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya halarci badar Allah ya gafarta mishi su kuma gafarar nan suke nema haba sai tsumai ya shiga jikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sun sun zo mi kuke ba da shawara amma kafin ku ba da shawara ni ga abin da nake gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zauna a garin Madina har su shigo garin mu saboda su bu su san Madina kamar yadda mu muka san Madina ba za mu laɓe mu samu malaba inda ba su zaton ba su tsammani akwai mutum sai mutum ya hito da kibiya ya cike mutum ko ya kaza ko na makamanci haka da maza da mata a yi yaƙi in muka yi haka to za mu yi nasara a kansu da izinin Allah matasan nan su kuma suna ga cewa ga falala nan ga aljanna a can ta ya za mu jira ta har sai ta zo gida suka ce ya rasu mu gaskiya abin da muke gani shine mu ta mutar da su mutanen nan ba musu komi ba mun ce kawai mun yi imani da Allah shi kaɗansa mun yarda kai ma'aikinsa ne suka kore mu daga garinmu suka cutar da mu suka yi mana kaza suka yi mana kaza ya rasulullah mu abin da muke gani shine mu tafi tare da su mu tafi mu tarda su a wajen Madina a gwabza kafin su shigo gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine shawarar ku suka ce shine ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba damuwa ya shiga cikin gida ya sanya kayan yaki a wannan lokacin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kayan yaki biyu bayan ya sanya guda sannan ya sake ɗora guda kamar misali ba wai don muna kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen yanzu ba a'a kamar misali mu ce sojawa za a tafi yaƙi sai general ɗinsu sai ya ɗauki contraband sai ya sa guda sannan ya ƙara ɗora guda a sama to kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah ya ɗauko takobi bayan ya mutu to kafin ya mutu ka san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin mu ne ba saboda a lokacin sai suka yi tunani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara me yasa mu za mu ce a bi shawara mu ba shawararsa ba a matsayin shi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu bi shi suka ce in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu ce mushi mu mun hakura da shawarar mu ai aiki da shawarar ka ya rasulullah manzo Allah yana hitarwa sai suka gaya mishi haka manzo Allah ya ce ai Allah bai taba aiko da annabi ba ya zo ya sanya kayan yaƙi ya ɗauki kayan yaƙi kuma da je ya ashe takobin nan ba tare da an je an yi wannan yaƙin ba su kuma abin da suke so ke ko kawai na gaya maka mutane sai aka samu jin daɗi aka tattaro aka tashi za ta yaƙi kowa ya tafi ya shiryo aka zo aka kama hanya mutane sun kai kamar mutum dubu guda tare da cewa can suna matsayin mutum dubu uku su kafirai ke kaga sun lunka musulmai su nawa su uku kamar dai yadda aka yi a yaƙin badar domin a lokacin yaƙin badar kafirai sun yi to mutum dubu guda ne musulmai su ko wajen kusan mutum ɗari uku haka kaga sun lunka su kusan su uku da ɗan kayi to maimai tarihi da ya maimaita kansa amma saboda in gaya mana cewa hatsarin munafurci malam sai da aka kamo hanya akwai shugaban munafukai daga cikin iya cikin mutanen da suka hito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shi ma yana da mutane shi yasa kakka yi mamaki dan an ce wani ya keɓance shi kadai musamman irin waɗanda suke terrorist ɗin nan za ka ga mutum ɗaya ne zai keɓe ana tunanin shi ɗaya ne ashe yana da yara yaran nan suna cikinmu watakila nawa ne ake kama daga cikinmu hari da aka kawo a rukun sau biyu mafi yawanci duk ta ina ya samu shi ne ta waɗanda suke zaune a cikinmu malam shi ne hatsarin munafiki malam hatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai ban shugabansu shi ne yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin kuma wallahi malam in ka ji sunan shi sai ka yi mamaki sunan shi wai Abdullahi malam Abdullahi bawan Allah sunan da Allah ya fi so a cikin sunayensa shine Allah bawan Allah haka sunan shi amma shi ne kasar guni shi bigejen munawuri saboda shi ne shugaban munafukan duniya gaba daya abdullahi ibn ubay ibn salul Allah ya ƙara la'anta shi wannan bawan ashe yana tare da mutane a ƙarƙashin shi kusan mutum ɗari uku dan Allah cikin mutum dubu guda aka hudda mutum ɗari uku da Allah ba a rage ba an samu rage kwarai da gaske mutum ɗari uku suna tare da shi ashe sai ya ce saboda dama munafiki ne ka san munafiki yana da hanyoyi shi yasa Allah madaukakin sarki ya sabkar da sura sukutun da guda ya ce mata suran munafikai suratul munafiqun saboda bala'insu da jarabarsu da yadda suke tada zaune tsaye makiyanka idan ka san makiyanka ne akwai sauki saboda watakila ba za ka kusance shi ba za ka dai kusance ka ba amma na raba ka da makiyin ɓoye a tare da kai yake amma kuma makiyinka ne wannan ya yi bala'i saboda ya yi bom bala'i lillahi lazi shedan mun san makiyinmu ne ko shi matsalar shi guda ce shekar kun san mene ne ba a ganin shi da ana ganin shi billahi lazi da in yi karo da tsirin su amir watakila wala ba zai sake tare su ba saboda zai sha ɗan banzan duka to amma matsalar ba a ganin shi zai iya zama ta inda ya dama amma da ana ganin shi wallahi da bai isa ya kusanci wasu ba amma duk da haka in karke Allah karke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka kariya a kansa mu dau misali daga cikin guda shine sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan baya hada hanya da Umar idan Umar ya kamo wannan hanya shedan ya fito daga can shedan zai yi gudu ya sauya hanya tare da cewa ya san Umar baya ganin shi amma baya hada hanya da shi shi yasa muke Allah sai Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya akan shedan abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya ce wa mutanensa ya ce to mu dama kun san mu mutanen manzon Allah ne kadi ba kai da ƙarya wai mutanen manzon Allah ne manzon Allah shi shawarar da ya bada shine mu zauna a cikin garin Madina in mun zauna a cikin garin Madina in sun zo mu yi yaƙin mu mu karkashe su amma duk wata shawara wadda ba ta manzon Allah ba mu ba mu cikin ta saboda haka mu za mu koma tare da cewa manzon Allah yana tare da su an yi to da shi amma saboda minahici malam sai wani wannan magana kun san dalilin da ya sa wani wannan magana saboda in a garin Madina aka yi yakin ba za a gane shi munafiki ne ba saboda zai shiga cikin gida ya kwanta ba wanda zai san cewa ya yi yaƙi ko bai yaƙi ba sai an ƙara komi ya yi shiru sai ya fito wata ƙila ɗan shashawa jini a jikin shi ya fito ya ce ya yi yaƙi ko ran makwanta shi ne dubarar da yi a shi mutum ɗari uku sai suka koma suka tahiyar kafirai sun ɗan hango musulmai a lokacin sai suka wa musulmai saura sun rage kafirai sai suka fara shin daɗi suke ihu kan cewa ai muhammad haka suke kira shi subhanallah ba wai dan muna kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ya fi kowa daraja suke cewa an shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen shi sun yi tsoro sun ga mu masu yawa har sun tsere manzo Allah ya yi wa'azi ya kira mutane kan cewa ku tuna Allah ya jarrabi mutane da yawa kafin mu Allah ya ba su nasara ya yi kaza ya yi kaza su ne suka yi kaza suka yi kaza a yakin badar haka ta kasance sun yi yawa amma Allah ya ba mu galaba da mutane waɗanda suke masu rauni imani sun dan fara sarewa amma wannan wa'azi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ya kara musu karfin gwiwa mutum 700 kin nan sai Allah ya sanya musu a idan su cewa waɗancan mutanen kaɗan ne kafiran nan kafirai suna ihu sai Allah yake suranta musu kamar musulman nan sun yi su yawa malam tun nan an yi nasara akan kafirai shi kenan aka ci gaba da tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tawagarsa suka zo wajen dutse wannan dutse iya daga cikin hikima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ce a tayi wajen wannan dutse saboda manzo Allah ya ware wasu matasa ƙwararru wajen harbin bindiga misali inda bindiga ce wajen harbin kibiya sun ƙware in suka seti mutum kafiri maƙiyin Allah akwai ya tsira ta shi wanzu Allah ya ware su su hamsin ya ce sa sama wannan dutsen wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora jagora a cikinsu ya jagorance su kada ya kada me yake da suna su sako daga wannan dutsen bayan za a tafi wajen kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo yake gaya wa mutanen da na saman dutse yace ina gaya muku ko an yi nasara a kanmu ko mu musulmai muka yi nasara kar ku sako daga wannan dutse har sai in ni manzon Allah na aiko na ce ku sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya har zai tafi manzo Allah ya sake juyawa ya sake maimaita musu wannan magana dan Allah bai kamata a rike wannan magana da kyau ba ya kamata a rike wannan magana wanzu Allah har ya juya ya sake juyawa a karo na uku ya gaya musu wannan magana ya ƙara da cewa ko da kun ga tsuntsaye suna cin namanmu kan ku sabko sai in ni na ce ku sabko so uku kenan suka ce mun shi ya rasu rawa ba matsala wanzu Allah ya juya aka tafi ina wani a gurguje ne saboda lokaci aka tafi yaƙi za a mara yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai majiya karfi irin su Hamza irin su Sayyidina Umar irin su Ali bin Abi Talib irin su Ummu Ammara daga cikin mata don ku sani ba wai mata kadai ne suke zuwa yaki ba hada mata an tafi a lokacin iya daga cikin Ummu Ammara za mu zo mu irin bajimta da ta yi da irin kokari da ta yi a wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a cikin kafirai kuma akwai irin su Abu Sufyan da kafin ya musulunta domin daga baya ya musulunta kadiba ka ga rabo a da ya kasance makiyi ne ga manzo Allah bal yana so ya kashe manzo Allah amma da yake addini a hannun Allah yake shirya a hannun Allah take sai Allah shirya da shi amma a lokacin yakin Uhud shine shugaban tawagar kafirai a zo a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu saboda ya mutu a sahabi shi yasa zamu kira shi da radiyallahu anhu Allah ya kare yarda da shi Abu Sufyan ya tanadi mutane wanda suka iya yaki aka zo za a fara gwamzawa kafin dai a fara an yi ɗan maganganu aka fara mara kanin ka ce menene sai ga kafirai sun fara tserewa kafin in je can mutanen nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora matasa hamsin saman dutse akwai hikima hikima shine yaki ne ake a yanzu ba bindiga sai ake harbawa ba kibiya ce idan aka harba kibiya ina wanda suke sayi certificate akwai force de gravité akwai pura ko duk muna da su akwai reaction akwai da da ka da sauransu duk wannan abubuwan yayin da aka harba kibiya to akwai wata pura da take janta ta faɗa ƙasa iya daga cikin iskar da take tura take to in ya zamanto mutanen da suke saman dutse ne kafirai idan suka halbe su to zai yi wuya su same su saboda idan suka halba akwai iska da take hitarwa daga sama wadda take rage ƙarfin kibiyar nan zai yi wuya kibiyar nan ta isa zuwa ga wayannan matasan na saman dutse amma aka sai haka su kuma matasan ma idan suka ja kibiya suka halgo ga karfin halgowa da suka yi ga karfin iska da take kaɗo wannan kibiyar akwai wuya tsira ta kafin wannan dalili ya samu za da dora su saboda kuma su kare su daga baya domin su za su tunkari ka kai malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukar taka tsantsan domin za su iya tunkara su hankalinsu ya ɗauke kuma wasu su biyo ta bayansu sai mu zalla ɗora waɗannan za su iya kare shi daga baya aka tafi aka ware yaƙi kuma ko cikin ikon Allah malam kafiran nan dubu uku sai gashi sun mara gudu malam kama ne na cikin baki malam ma suka tsere musulmai suke ihu suna Allahu akbar suna takbir suna kabbara Allahu akbar aka bi kafirai to anan sai shedan ya yi rashi aikinsa mugu ka ji malam ce mugu wallahi shedan mugu ne bari ma ku wata kisa da mai labar da mai abin tafa a wakil ya kawo shedan malam shedan bala'i ne wasu mutane ne a fada in ana zaune ana cewa Allah tsine ma shedan wanda Allah in kace Allah tsine ma shedan da Allah ba kai aiki da abinda Allah ya wani bane ba ba Allah bane yace wa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billah min ash-shaytanir rajim idan zaka karanta al-qur'ani ka roƙi tsarin Allah daga shaidan sai Allah ce arrajim in ka je fasarar da malamai suka yi da arrajim shine wanda Allah ya tsine ma to in ka ce Allah ya tsine mishi ai kai abin da Allah ya faɗi amma saboda wani tambaɗaɗɗe a cikin fada sai ke cewa wai shaidan miyan ku ke tsine mishi ka ji ba ka gama wai shaidan miyan ku suke tsine mishi bai yi muku komai ba ku daina tsine mishi ashe shaidan yana so ya kama shi ya nuna mishi shi shaidan ne wata ran yana kwana sai ya mawarki wai da ya mawarki a cikin mawarkin sai ya mawarki sun hada da shaidan shedan sai yake yabon shi kai ko duk wanda shedan ya yaba ka san shedan ne shi ma shedan yake yabon shi yace ina godiya ga kariya da kake bani ai kana bani kariya kaza kaza da sauransu ai ka zama abokina kai abokin shedan subhanallahi akwai matsala akwai matsala babba sai yace yanzu abin da nake so ina so ka raka ni zan tafi sama to shi kuma dan adam bai tashi ka san a mulki ba abin da bai yiwuwa a mulki za ka ga abin da ba zai taɓa yiwa ba sai ka ya yi a cikin mawarki to a cikin mawarki ne yawan sai shaidan ya ce ya je mu shaidan shi da bai tashi ya zai sai ya ce ai zai goye shi shaidan wai zai goya shi a baya su je sama da shi ya ce ba matsala shaidan ya goye shi suka wani tafiya sama an wani tafiya sama sai fara jin fitsari malam ka san iya daga cikin abin da in kai mawarkinsa to ba da gaske ne mafi yawanci shine fitsari malam sai yanzu yana jin mutsari ya ce shaidan ka sabke ne yi mutsari ya ce a a kanka damu ni abokin ka in ka yi mutsarin ka a saman jiki na bai koni kanka damu yi mutsarin ka ya ce a a ka sabke ne ya ce wallahi ba damuwa yi mutsarin ka ya ce shi ke kawai ya sila da mutsarin shi yana ƙara mutsarin shi ya warka sai gan shi ashe kwana yake kuma ya tsula da mutsari saman kwata da shi maganar da ya fara waɗi shi ne allah ya tsine mu shaitan shi ne ba shaitan kariya kaga shi ne ya nuna musu shi ba ɗan goyo bane ba ƴan uwa mata ba maza ne ba ɗan goyo ba namiji ne ba ɗan goyo shi ɗan ne ba ɗan goyo ba wallahi namiji ɗan goyo ne billahi la zila ila illallah ba dai karatu muke ba wata ran Allah ya kaddara za mu yi magana dai to kaga shi ɗan sai ya aikin sa sai ya zo ya raya ma wasu daga cikin matasan nan guda hamsin cewa ai yaƙi ya ƙare ga kafirai sun tafi sun bar zinariya sun bar kaza sun bar kaza kusa da kuma ku dauki ganima kaga inda aka samu matsala shi yasa iya daga cikin abubuwa guda hudu wanda suke hallaka dan adam malamai suna kira su almimatul arba'a insha Allah in Allah ya kaddara wata razayin wadara akan su wannan almimatul arba'a mimun mimun guda hudu abin da yasa malamai suka ce al-mimatul arba'a shine saboda dukkan su sun fara da mimu ne na farko shine al-mansu matsayi yanzu da an gwamnati malami yana sakin gwamnati yana gaya ma gwamnati gaskiya misali yana kaza yana kaza sai gwamnati ta janyo shi sai a ce a ɗan bashi wani post ko da conseiller ne ala presidence shi ke nan da an ɗora shi conseiller duk sati duk wata ana ɗan ala suna shigowa sai ya fara yaban gwamnati ai gwamnati mutanen kwarai ne kaza kaza su faru kaga an yi garba kai almansu matsayi yana hallaka mutum abu na biyu wanda shine ya hallaka wadannan matasa shine almaru dukiya kuɗi mara ba a kanta ake duk abin da yake wakana ba saboda kuɗi ne mata suke zuwa jan bokaye wai a mallake mushin ko na makamancin haka mazan ma yanzu sun fara zuwa wajen bokaye saboda mace babanta yana da kuɗi ko ita tana da kuɗi ka tambaya lalacewa namiji ina kai na boka kai baka san yadda za ka yi ka sha ruwan mace ba sai ka je boka yau an tun nan ka bar mazan ta kaje nan namiji subhanallah sai ka je wani boka mace ka zama Allah wani ke sarki ya kare almaru abu na uku akwai wanda zai iya sarka almar'atul jamila suka ce mace mai kyau malam yogon sarwar sarwar sarwar miya allaka shi sarwar ilayen da zai mace sha yan faransa ita ta allaka shi a matsayin shi na shugaba suka ce ya bar wannan matsayin ya dawo za a aura mashi baturi ya sha ya ce lahiya rauni shi ke nan sai ya bar shugabancin kasa yadda ya koma faransa da lama kadiba kaga maimakon ya tsaya a ƙasa shi ya kawo ci gaba almar'atul jamila ko malamai da an ga malami dan ustaz yana wa'azi musamman dan dan matashi matashi ne Allah kare kare mu sai a ringa dan kun samu wata sai a ce a bashi a bata lambar shi
shi kenan wai a wai gwada shi za a yi mara ustaz ne labara shi kenan sai a baka lambar sai ta dinga turo maka fotunan da tun kana subhanallah astaghfirullah astaghfirullah wata ran sai a kai ga ana dan jiba ana kala har shi kenan daga karshe da ta samu shi kuma shi kenan bala'i ya taba waruwa haka a irin jami'a ta musulunci jami'a ta musulunci daga cikin manyan jami'o'i na nan kasar nijar ba zan bar kowace ce ba malami ne malam wata ta samu lambar shi tun ba ta baya kula ta har ya kai ya fara kula ta malam shi kenan tun da ta ga ya fara kula ta dama ita wani waje take so a ne sai ta fara tura mushi fotunan ta tun tana tura mushi fotunan ta da shiga mai kyau har ta kai aka fara tura fotuna waɗanda suke na banza wanda bai kamata ba kuma iya cikin malamai masu karantarwa a jami'a wallahi malam kawai ashe abin da take so shine ta samu shi ma ya turo mata hoton tsiraitin shi malam kuma haka ake ya ɗauka sai ka rasa ina hankali almar'atul jamila ina ga muku mace mai kyau akwai matsala fitina ce malam ta da hankali shi ya manta shi ne kaza ne shi ma ya dauka kuma sai aka yi rishin sa'a huskar shi ta hutu a wannan kola malam shi kenan sai ta sauya mishi da zara an zo za a examen ta ce billahi da sai ta yi valide in ba ta yi valide ba wannan hoton na shi yana ganin shi a facebook wace ce wace ce billahi wallahi kuma kullum sai ta yi valide ba a hana kashe ba almaratu jamila ba kansu muke muhadara ba abu na hudu minun na suka ce almaslahatu khassa intérêt personnel maslaha kanka intérêt ka kai ka ce kawai naka kake so kanka akan kowa to akwai matsala wannan abubuwa su ne suke halaka mutane to wancan matasa kaga dukiya shedan ya zo ya raya musu shugabansu yana musu wa'azi yana gaya musu ga abinda manzon Allah ya ce saurare shi ba suka sarka ashe akwai wani daga cikin kafirai wanda ina in ban manta ba yana Abu Sufyan yana da tawaga ta dawakai wanda sai sun kiwayo ta bayan dutse sai wannan matasan su bude musu wuta sai da ya kusan so biyu yana dawowa matasan nan suna korar su to matasan nan suna ragewa wajen kusan mutum 35 suka sauka aka ce wanda suka rage bai wuce mutum goma sha biyar daga cikin mutum hamsin mutum sha biyar suka rage kasa a shi kenan sai aka yi katari kawai abu sufiyan ya ke wayo sai ga sun rage a abu sufiyan ya ce mu hausa mu dutsen a kashe wanda za a kashe wasu suka sarka suka tsaye haɓa malam kafirai suna gudu can gaba suna tsere ko musulmai suna bin su sai ga wasu kafirai daga bayan musulmai musulmai suna bin kafirai sai ya zama to ana halbin su daga baya sai suka juya domin su yi su harbi wa'incan su kare kansu wa'incan suna gudu sai suka ji an masa bin su sai suka jiyo to daga nan lamari ya juya amma kafin in tafi zan gaya mana dalilin da ya sa wanda a kan shi ne dama nake so in yi magana shi ne hatsarin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasan nan da ba su saba umarnin da manzon Allah ya ba su ba to da da izinin Allah wani abu ba zai same su amma saboda girman saba umarnin manzon Allah sai da Allah ya jarrabe su kai abun bai tsallake manzon Allah kanshi ba domin a wannan yakin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karya mushi haƙori jini yana zuba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta hin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne ya laifi ba waye laifi wasu daga ciki ba mutanen 700 ne suka yi laifi ba wasu ne daga cikin su tsiraru amma Allah ya jarrabe su duka to ina ga mu a yanzu da muke saba umarnin manzon Allah ba ɗaya ba biyu ba goma ba ishirin ba ɗari ba wai kuma mu yi tunanin za mu zauna lafiya wallahi ba za mu taɓa zama lafiya matuƙar muna saba umarnin manzon Allah wanda shine abin da nake so mu kai a gashi bayan kafirin nan sun juyo na gaba aka fara halibi aka sanya musulmai tsaka ana halibi ana yankawa a yanka na yankawa a soke na sokewa a nan sai shi ya samu abin da yake so ya fara jin daɗi ya fara yaɗa labarin cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kafin in je nan na yi magana akan ummu ammara wannan matar tana daga cikin mutanen da matan da suka nuna su ma Allah maɗaukakin sarki ne ya ƙaddar sun zo a matsayin mata amma majiya ƙarfi ne san gudawa ne malam ummu ammara take shiga cikin kafirai tana yankawa tare da cewa ga musulmai wasu daga cikin maza suna tserewa ha tserewa malam abin ya yi yawa ne ana kashewa ne dole dole wanda yake raunin imani ya tsere malam suka fara gudu kuma ga abin da shedan ya zo ya ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka rabu wasu suka ce to an kashe manzo Allah kai babu mu cikin yaƙin nan mu yi tsakan mu koma wajen wancan wane jazakumullahu khairan alkai wajen munafiki mu koma wajen shi ko mun samu aminci haka suka ce wasu koma wajen abdullahi ibn ubay ibn salim saboda tsabagen tambaya wasu daga ciki suka ce kai a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙi mu tsere ai billahi lazi sai mun ga abin da ya ture mu buzu nasi mu ma sai a kashe mu wannan hanyar suka shiga cikin kafirai wasu kuma suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda kada a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da ayoyi a cikin suratu Ali Imran Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai Allah ya ce afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum Allah ya ce wai shin afa in mata in annabi ya mutu in qalabtum ala aqabikum in ya mutu ko aka kashe shi za ku koma ne kafircin ku dama imanin ba da gaske kuka yi ba dan an kashe annabi zai kuce za ku koma kan kafirci to mu kuma yanzu ba wai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahi wani da bulala kadai zai bar addinin musulunci sa wani da kuɗi kuɗi dan abin da terrorist din nan duka saboda kuɗi ne saboda kuɗi ne kawai a baka abin da ba za ka ci amfanin shi ka ji daɗi ba me yasa na ce ka ji daɗi saboda duk abin da za ka ci ka ji daɗi a mine ne nama ko ba baka kuɗin ba baka cin nama ne in ka tayi wajen taurin aure ba kana ɗan profite ba ko na makamanci haka to mine na ci in an baka kuɗin mine ne mi za ka yi da kuɗin saboda kuɗi mutane suna bar addinin wallahi in muka dibi rayuwar sahabbai ka diba ka ga yakin wani yana ruwa ma ya tsere a lokacin umu ammara tana cikin kafirai tana yaƙi mara akwai wani bawon wani daga cikin manya-manyan kafirai ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sari da takobi ya sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kafaɗa manzan Allah ya sanya mai silken yaƙi biyu ko duk da ɗa biyun nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa amma takobin nan sai da ta ratsa wannan sirken guda biyu amma ba ta taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ashe ka dibi wata hikima da Allah ya sa manzon Allah ya sanya wannan guda biyu da guda ne da sai ya shirya wani saboda biyun ma sai da takobin ta ratsa su kawai dai ba ta taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ashe ummu ammara tana kallon shi malam tana gani ya kai tsari guda kafin ya kai na biyu ta shigo ta tunkare shi malam ana cikin yaƙi sai abin kariyarta ya faɗi sai da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar ya kama kansa ya ji tsoron asali ta sai ga wani ya kama hanya sai tsere da gudu shi kuma yana da abin kariya a hannun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kula da ya kai wani kuma hana ka gudu ba amma ka taimaka ga ummu ammara ka cilla mata wannan kariyar ya juya ya ga ummu ammara cikin kafirai namiji gama bai ce kai mace ma ka shiga ne tsere ya ce ummu ammara ya cilla mata da kawo ya ci gaba da malam ummu ammara ta ci gaba sai da ta kai karshen wannan kafin sai da ta kashe shi tare da taimakon ɗanta ya kama wata suka kashe wannan bawan Allah iya daga ciki ummu ammara ba ta samu kwanciyar hankali ba sai da ta ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina tana daga cikin matan da suka yi kwazo a yakin Uhud saboda haka mata ba wai maza kadai ne aka sani da gwagwarmaya ba gwagwarmaya a yanzu ta dawo shine sahun da awayin wa'azi saboda ana yaƙi yanzu yaƙin da ake yaƙi ne na ilimi ba wai yaƙi ne na makamai ba yaƙi na ilimi ghazwul fikri a sauya tunanin ɗan adam yanzu shine abin da ake to matukar ba kai addini bar kan je ko ina shubuha da aka kawo kwanakin baya ɗan satuttuka sati uku haka zuwa hudu abin da ya faru a ƙasar burkina faso shugaban ƙasa ibrahim traore allah shirye shi in yana da rabon shirya iya daga cikin mutanen da a afirik afirik musamman kasashen nan guda uku mali burkina niger waɗanda ake so iya daga ciki domin a cikin shugabannin nan guda uku an fi son shi a kansu dukansu saboda ƙuruciye shi da kuma irin yadda aka ga yana yi da farko amma tun da ya taɓa allah mu babu mu babu shi dama mu alaƙanmu da kai shine ka zamanto mutumin allah amma da zaran ka bar Allah shikenan wallahi kowa yake zamu ce assalamu alaikum lakum dinukum waliyadin yace ai karan karantarwar shari'a karatun shari'a da ake yi shine yake kawo ta'addanci a ƙasa wai shari'a kan malam kamar yadda wani malami ya wani Allah kara mishi rayuwa ce ashe babban wawa ne mun sani ba to malam addini shari'a bari mu dauka ya koki da aka yi a lokacin manzala bari mu misali an yi yakin uhud an yakin badar an yi ghazwatul khandaq an yi sauran yakukuna to duk yakin da aka yi duk mutanen da musulmai suka kashe na rantse da Allah bai kai kashi goma cikin kashi ɗari na mutanen da turawa suka kashe a lokacin premier guerre mondial kadai ka ashe deuxième guerre mondial premier guerre mondial to da Allah ne da ta'adda turawa da ta'adda a rana guda suka kashe sama da mutanen da manzo Allah ya yi shekara 23 bai kashe ba kuma wai su zo su ringa wai cewa wai musulunci addini ne ta'addanci subhanallahi amma ana da wata doka da ake ce mata wai durwa da rom a'a wannan wallahi ba durwa da rom ce ba bari ga ma idan mutum ya kashe mutum ni addinin musulunci yace a kashe shi ko shine daidai ko saboda duk wanda ya kashe aka kashe shi wani ba zai je ya kisa ba saboda ya san in ya kashe kashe shi da wannan shine wa hikima yanzu da ba a kashewa har malam bahaushe yana da kalma wai sai ya ce billahi lazi zan kashe ka in yi kason ka ya san da iya kaso ne kawai zai ba kashe shi za'a ba wai zan kashe ka in yi kason ka in ban da tambada ne ka irin wannan abu wai wanda ya kashe mutum wai sai in shi an zo za a mishi shari'ar Allah a kashe shi wai sai a ce wai durwa da rum shi wancan ba om ne ba wanda aka kashe shi dabba ce shi yasa nake cewa wallahi ba durwa da rum bace durwa da kaniya ce saboda dan ta'adda ne ake kara makarni ya kashe wai ba za kashe shi ba wai za lokaci ina shi da ya kashe wancan shi wancan ba on ne ba inda gaske dura da wani ai zanwa za ku yi ku ce ai shi ma dan adam ne mutum ne kai ma ka dora kashe ka shi ne dura da wani amma wannan kawai shirme ne da wasa da sauransu to ka diba ka ga irin abubuwan da suke wakana sai ya faɗi wannan magana shi shugaban ƙasar burkina faso tare da cewa shari'a idan ka karanci shari'a za ta mai da kai mutumin kwarai ne shi abin da bai sani ba shine dan adam da kake gani wannan jikinka wannan da kake gani kana cin abinci dan ka dan kara kiba mace ta dan samu ta dan yi kiba kin yi kaza kai kaza kai ma ka dan yi haske ko na maka mace haka ba shine asalin kai kin ba asalin ka shine ran shi yasa da Allah ya zara ran sai dai mu kai wannan jikin naka da kai ta tura mu abinci ya ta girma mu je mu binne shi a kasa asalin kan wannan ran ruhin nan shi ne to shi abinda bai sani ba kenan shi kuma wannan ruhin abinda yake gyara shi ya seta shi shine shari'ar nan babu wani a cikin 'yan ta'adda wanda suna nan terrorist da adakwai a Niger ko Nigeria ko Mali duk inda suke wanda zaka same shi ya je ya karanci shari'a ya zo ya ta'addanci wallahi babu in akwai kuma a kawo a kawo wanda gashi ne ya je jami'a kaza ya karanci shari'a kuma ya zo yana wannan abu wallahi babu ba za ka taɓa samu ba saboda duk lokacin da za ka karanci shari'a za ta maida ka mutum ne za ta saita ka ya zamanto ba ka zalunta kowa ya zamanto kana jin tsoron Allah komi naka ya zamanto kana yin shi akan mi ala basira akan abin da Allah madaukakin sarki ya ambata to sai irin wannan maganganun to kaga wannan ide shine shubuhar da ake kawowa wallahi addinin musulunci shine shari'a ita ce take gyara mutum zan anan zan dan yi dan tunatarwa kaɗan game da masu shaye-shaye za ka ji mutum yana shan sigari misali ya yi shekara guda biyu uku hudu goma yana shan sigari ko abin da ya yi sigari wiwi kwaya koken shisha giya wani ya ce su guda da sauransu ne suna da yawa duk mai sha wallahi malam in yana bibiyar karatun addini shari'a sai ya bari akwai wani bawan Allah ya ce min wallahi ya yi shekara 20 yana shan sigari zancen da nake muku yanzu kowarinta baya so shekara 20 yana shan ta ya fi 20 yana sha ya ce wallahi yana shan karton guda a wuni karton sigari guda a wuni ya ce lokacin da ya tashi barin sigari rana guda ya barta kuma ba abin da ya same shi asali ya ce mini abu wani abu da ya same shi mene ne abu ya ce sai da ta kai ga idan shi yana liƙewa in zai ganka sai ya ɗan ɗaga saboda bala'in yadda ya saba da shan sigari yanzu ya wasa sha ya ce bai sha maganin komi ba ya yi niyyar baranta ne kuma ya barta shi yasa in kai niyyar bari wallahi za ka bari in ka ka yi bari da ma wani niyyar ba da gaske bane ba to shi yasa anan zan tsaya ka bibi ɗan loto wannan malam su wannan ina kira su tambadadi malam saboda su bisa abin da suke ba me yasa na faɗi wannan saboda ɗan loto wai kai malam matasan mu da yanzu ko ni ya koma fala wai kowa wai banza yake so kai ka taba ga kawai banza banza ta samu haka kawai haka nan kawai kana zaune sai miliyan goma ta haro ma haba mala haba mala haba kawai kan mu je ko ina ka je ka tambayi dan gobe boy dan kan mu dauki irin su irin max irin su sauran su saboda a ce su turawa ne na mu je baki dan afirka dan gobe ka je ka tambaye shi kawai haka ya samu kuɗi da loto ya samu kuɗi wallahi ba da loto ya samu kuɗi ba wai kuma kuɗi yake so ya mala kuɗi shi yasa na gaya muku wannan abubuwan guda hudu almalu tana hallaka mutane kuɗi ɗan loto wallahi tambaɗaɗi nake kira su mara shi ku ya kuri in kalma ta ɗan yi nauyi saboda a lokacin da kake loto kamar kai baka san kana asara ba ne ba sai daga baya za ka gane amma za ka gane daga baya ba an ci shi kaɗai ba sai ya yi shekara hamsin misali kawai wata wacce haka a lokacin da kake matashinka wai matashi da roto malam kana matashi a lokacin kake da ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin jiki in aikin ƙarfi zaka yi zaka iya in aikin kwakwalwa zaka yi zaka iya har da alƙur'ani zaka iya zuwa ka koyi aiki sana'a zaka iya kasuwanci zaka iya a lokacin kake da wannan dama amma ka koma kana roto sai ka ga mutum ya zauna musamman kale kalan nan ya zauna sai ka shi malam ya ce wai nazari yake yi ga alkur'ani bai iya alif ba ta sa ba amma ya zo ya nutsu wai nazari yake wai dokin nan wata lamba ya kamata ta zama to ita zan zaba da sauransu nazari wai nazari yake shi yasa anan nake jan hankali ga uwaye ma kuma wanda a koyi alkur'ani na taɓa ambatawa a ramoshe cewa za ka ga uwaye suna ƙoƙarin kai 'ya'yansu su karanta alƙur'ani eh abu ne mai kyau amma kuma ku je ku karanta alƙur'ani domin alƙur'ani a ranar tashin alƙiyama shi abin da ɗanku ya karanta na shi ne ba za a ce a ɗan tsunkura muku a ɗan tsakura muku kuma a baku ba a'a amma kuma in ban da mutane son zuciya son duniya ya mai yawa malam in ekol ce da boko za ka ga mutum da jarida a ƙofa yana karantawa ko kuma irin lokacin da aka kawo ekol kurdaji da ake yi yara a kai su ekol tsofaffi a kai su ina a yi musu a rinka musu kurdaji ana koya musu a b c d a f g h e g k ha'aje ha'aje zuwa ga voyel a zo zuwa ga silab tun ana koya musu abubuwan kwarai sai a zo ana koya musu kukan awaki da kukan dabbobi sai a ɗauko n la letter n sai a ce to duka levuwa yana ƙara mata sai a ce ma mi mo me me me me shi ke an goya mushi kuka akuya ba bi bo be be be be haka za a yi ta wai kuma ya je yana wannan ma amma an zo an ce mishi ya ce a ainu sai ce wallahi malam ka san gashi ta yana me amma wai ainun ba zai iya faɗi wai wallahi ka za ka a a abu ne mai kyau in ka sa kanka da taimakon Allah za ka yi kariya kuma wallahi da za a ɗauko kuɗi a ce in ka ce ainun ain a kawai ɗaya ta ras za a baka miliyan guda billahi lazi zai faɗi sai ya iya a'a miliyan wai wani ya ce amma miliyan guda dai kai ne ka san duk yadda za ka yi sai ka samu miliyan guda ta yi aljanna ba ta yi aljanna ba to kaga a lokacin da yake matashi bai yi wannan ya tsaya yana wannan abubuwan to daga baya abinda na ce zai yi nadama shi ne abu biyu ne da farko ya je ya yi lotokin shi da sauransu abubuwan shi sun kare dan kudin da yake tunanin yana da sun kare yanzu kuma ya girma bai iya yin aikin ƙaryin da zai samu kuɗi kuma bai iya aikin kwakwalwa saboda kwakwalwa duk ta mutu da nazarin shirme da ya ta yi to kaga ya yi asara ke shi yasa wallahi wallahi matasa mu kiyaye wannan lotokin in duk al'ummar da matasansa suke loto wallahi gabanta ka dibi gobanta matasa kun ɓata lokaci kai wallahi mara wai ana revolution ake so revolution amma kuma mun kasa har yanzu mun kasa cigaba har yanzu turawa ba da loto ka je cana kaga yara ƙanana yan premier ana koya musu gini ana koya musu kaza ana koya musu kaza wa yake dogara da loto in ban da tambadadde mara baki loto mene loto kawai haka ka je kaga turawa su suna koya ma matasan su ilimi ne su kera kaza su kera kaza nan dai da muke magana wannan ban san a Nijar ana kera irin wannan abun ba.
ka ba kwan hudu sun ka iya.
Ba mara ba, to da Allah ka riba kaga. Hatta wa'azi da muke yi, kana gani da kira zuwa ga Allah, sai su sun kero sun kama kai har lokacin hoto gare ka. Dan Allah, wai kuma wai ci gaba muke so mu revolutionary ne mu. Kai mara. Shi yasa sakon da nake so in kai maganar shugaban kasar Burkina Faso kamar shigowa ce wannan turawa ne suke ka irin wannan shigowoyin suna sawa cikin musulmai abinda suke so shine a masa karatun addini a fasa zuwa neman shari'a a fasa komi da komi a dawo kawai a koma bayansu ya zamanto duk abinda suke so duk abinda za mu yi sai da izininsu sai abinda suke so za mu lokaci ya tafi amma a ciki yana yayi magana cewa wai mulkin mallaka wai larabawa wai sun yi mulkin mallaka a daidai lokacin da yake magana kuma yana magana da yaran wanda suka mushi mulkin mallaka ne burkina faso ai ba ba faransai suke ba kafin faransai su suna da yaran su kamar yadda mu zaka ga akwai hausawa akwai zabarmawa akwai hilali da sauransu ko ba haka ba ya koma ya bar magana baban shi da mamashi yaran baban shi da mamashi yana magana da yaren baturen da ya mushi mulkin mallaka wai kuma yanzu yana cewa wai laraba suka mushi mulkin mallaka shi da ya kasa yakin mulkin mallaka a karan kanshi mulkin mallakar da tura suka mushi domin yaƙi da mulkin mallaka wallahi sai kun aje musu yaransu ku aje musu yaransu ba ma'aikatu ba a iya yin aiki da yaren ƙasa hausa zabarmanci ko na makamancin ka ana iya yi me yasa dole sai da faransai me yasa za a iya yi amma a ringa traduction ana traduction a faransai ana tura wasu wanda dai sai a hankali amma kamata yi a ce kun nuna musu hatta yaran nasu ba ku so a wani lokacin ne kuka ji kuka zama to revolutionaire revolutionaire na kirki na kwarai na gaske amma ba ku zo ku fake da an kori turawa to eh an kore su abu ne mai kyau a kore su amma har yanzu akwai turawa a cikinmu da yaransu muke magana akwai yaransu a cikinmu muna hikai kenan da na yi magana tun farko yan uwa a takaice lokaci ya ce zan tsaya anan mu yi kiyaye hatsarin sabawa musan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu dauka a cikin wancan yaki da karshe ne Allah maɗaukin sarki ya bai wa musulmai nasara domin Allah maɗaukin sarki ya taimaki musulmai har suka koma suka hau saman dutse da suka koma suka hau saman dutse har Abu Sufyan yake alfahari yana cewa ai an an one one an na an wai kun san me yasa saboda sun kashe kusan musulmi wajen saba'in a lokacin su ma kafirai a yakin badar shi aka fara yi musulmai sun kashe kafirai saba'in to wai shi ne yake cewa ɗan'an malam amma kafin ya ce ɗan'an ƙin nan ya yi ta maganganu sai da na'umar kasan sai da na'umar akwai zahi ba bai barin ta kwana manzo Allah yana rike sai da na'umar kakkai magana kakkai magana ƙyalen shi bar shi sai da ya kai ga inda ya so magana akan shirka ya ce lanar uzza mu muna da uzza amma ku kuma ba ku da uzza wai suna da gunkin su uzza wai ita ta taimake su suka kashe musulmai sai manzala ya ce umar ba shi amsa sai na umar ya tashi ya ce allahu maulana wa la maula lakum ya ce allah shi ne maulanmu shi ne mashibincin lamarinmu ku kuma ba ku da maula ba ku da mai taimako sannan sai ya ce mushi da kace an yi an an ya ce ba a yi ba har yanzu dole su yi muke ko kuma a bar shi da yan a yaren da kake wani ya ce qatalana fil janna ya ce mu wanda kuka kashe a aljanna suke shahidai ne ya ce wa qatalakum fin nar ya ce amma mu wanda muka kashe mun kashe banza suna cikin wuta ya ce har yanzu ba ɗaya bane ba ya ce saboda mu aljanna mamatan mu suke ku kuma ya ce mamatan ku a wuta suke to kaga Allah ya taimaki musulmai a lokacin da aka dan samu abin da aka samu Abu Sufyan ya ja tawaga shi suka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sako ana jiba waɗanda suka rasu Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karo da ammin shi Hamza iya daga cikin abin da manzo Allah ya yi ma ciwo mutuwar Hamza amma Allah ya amshi abin shi shi yasa hamza ya zama to shine sayyidu shuhada ake ce shine shugaban shahidan duniya gaba daya daga ciki ana zuwa sai aka ga wannan yaro matashi wanda mahaifiyar shi mai kudi ce a makka saboda ya yi imani ya yi imani da manzon Allah ta kwace duk dukiyar da gare ta daga da ta bashi duk dukiyar da ta kwace Mus'ab ibn Umayy Mus'ab sai da ya zamanto a makka matashi ne wanda in ya mutu titi kowa sai ya kalle shi saboda kuɗi da ado da irin tuwayin da yake sanyawa amma yana cewa ya yi imani da mazan Allah sallallahu alaihi sai mahaifiyar shi ta ɓace duk kuɗin nan saboda kuɗin ta kore shi musa abin umayya iya daga cikin daura cikin jin daɗi amma da ya musulunta ya zama cikin kaskanci da aka samu gawar shi shi ma bawan Allah aka zo za a binne shi malam da kafani zawati da za a binne shi bai samu zawati da ya da shi duka ba mutumin da da mai kudi ne ka ribi ƙarshen shi a kawai saboda ya yi imani da Allah amma abin da ya samu a wajen Allah ya fi wani in an ja da kafani an liƙe huskar shi sai ƙawaruwar shi su bayyana in an ja an liƙe ƙawaruwa sai huska ta bayyana musamman sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja ku liƙe huska can wajen ƙawaruwa ku samu ganye ku sanya ku san yadda za ku yi sai abin ne shi ka diba ka ga abin da ya faru duk wannan abin ina so ne in jawo hankalinmu ya dawo kan wallahi wallahi mu yi hankali da saba umarnin manzon Allah wannan umarnin da manzon Allah ya musu na kasu sako dan Allah a cikin alkur'ani ya kasarkar da aya cewa ibada ce ba ibada bace ba hikima ce ta yaki ya ba su umarni a kai amma suka sarko mu yanzu ibada ce manzon Allah zai ba mu umarni mu yi mu ƙi dole Allah ya jarrabe mu da bala'i cututtuka irin su diabetes irin su tarsiyar irin su wacece dole Allah ya jarrabe mu da makiya arnawa terrorist da sauransu da yan kidnapping dole ne saboda mu ne muke saba umarnin Allah da umarnin manzon Allah amma da za mu koma mu gyara wallahi za mu ga Allah zai taimake mu lokaci ya tafi nan ya kamata in dakata abinda na hudu daidai Allah maɗauki sarki ya sa mu yi tarayya cikin ladani da ku gaba ɗaya inda ne kuskure Allah maɗauki sarki ya gafarta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد الله يسعدك على خير ما لم يكن مسعى وجهه ملائكة يقبلنا منذ صلى الله عليه وسلم Allah ya ba mu ikon biyan umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. muhadara da za a gabatarwa a nan makas nowar ƙwarƙar a cikin site da bite a ranar lahadi daidai ƙarni tara da